ce a sa'ar arfa addu'a a ranar juma'a allati yustajabu du'a fiha wadda ake ansa addu'a a cikin ta bi ainil madaloli da ainin abin da bawa ma yake nema in dai an roƙi Allah to ai Allah mu jibu ne illa iyaka lokacin amsawa ta sa sai zamo za a baka kamar abin da ka nema ko ce ma daga gare shi to amma galibi bawa ya cika yarda da kansa galibi ba abin da yake damun mutum yarda da kansa muna yarda da kanmu gashi dai an faɗa in dai ka roƙi Allah to ba makawa zai baka ko ainihin wannan abin da ka roƙan ko abin da ya fi shi amma galibi mutum ya fi son dai abin da ya roƙa din ya samu ko Allah kawo kuɗi a ga kuɗin a yanzu shi ne addu'a ta yi kyau Allah ya amsa ba Allah Allah ne baiwa ne tun da ya ba da kuɗin da aka bukata amma sai wannan sa'a ta juma'a to abin da ka roƙa a cikin ainihin ta ake ba ainihin wannan abin da ka roƙan ake baka sa'a ce ta zamani saura wadda bata wuce ta yi bata wuce minti biyar ba wanda yanda hadisi na farko yake nunawa ko ko a a sa'a ce ta fadaki ta kai dakika sittin kamar yadda hadisi na uku yake nunawa shi yasa akwai hadisin da yake nuna cewa ba wani dogon wakaci ba ne wakaci ne ɗan gajere wani hadisin da yake nuna a ta iya kai minti sittin ma sa'an nan ta isa kai minti sittin cikakkiya wakacin ta akwai saɓani gewa a game da shi akwai wanda suka ce dai daga sanda ne hudu bayan zauna kan mimbari har a gama sallah da kamar da yake ya zo a hadisin ali musulun shari akwai kuma cewa daga la'asar ne zuwa faduwar rana a kamar yadda yake ya zo a hadisai biyu wanda suke bayan hadisin abu musa wanda da yawa daga sufaye ahadullahi wannan suke ɗauka shi yasa suke umartar muridai da cewa a tsaya a mace Allah bayan la'asar har zuwa faduwar rana na ya zama an samu duk abin da ake bukata saboda ai ya zo a hadisi in kana da bukata ka gane mutum bukatar taka ka tsaya ambatan Allah to Allah sai ya baka abin da yake ma fiye da wannan bukata dan shagala hul qur'an wa zikri an mas'alati ataytuhu afrala mimma utisailina wanda qur'ani ko ambato na ya dauke masa hankali daga ya tsaya roƙo cewa Allah yi min kaza a shi kai lalala ita kai ita kai shi kenan an tashi sai a ba shi fiye da wanda aka ba ma wanda ya roƙa da sai a ba shi fiye da wanda aka ba ma wanda ya roƙa da wa man shagala alqur'anu anhu lisanahu yanal kullu ajrin ajrin zakirina mukammala to abin da sa aka rufe sa annan ba a ayyana ba don a tsaya a saurare ta a yinin gaba daya bawa ya zama ya mai da yinin juma'ar yini ne na ibada na komawa ga Allah na roƙon Allah ya kama yadda aka rufe daren mai fulgadare ko muhimman rajulu salihu fil ibad kamar yadda aka rufe mutumin kirki a cikin bayi yuhu ta kaza fi kulli ibadi dan a dauki bayan Allah gaba ɗaya cewa na kirki ne duk wanda yake bayan Allah ka dauke shi da kirki sai wanda lalle lalle kaga abin da zai sa a yi masa hukunci da ba na kirkin ba kamar yadda aka rufe suna mai girma da a rufe Allah da dukkan sunaye gaba daya an abi huraira ta an karbo daga abi huraira Allah ya kare da a gare shi sai ya rufe Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambaci ranar juma'a ta kala yace akwai wata sa'a cikin juma'a da bayan da za a yi ba musulmi ya dace da ita alhali yana tsaye yana sallah yana ko yana addu'a ta yi sallidin anan ana nufin ma'anar ta lokiya yana roƙon Allah wani abu ko na duniya ne ko na lahira ko na su gaba ɗaya sai ko Allah ya bashi Mandala ya nuni da hannunsa yana nuna cewa ya kaɗan sa'an nan da jira ce ba wata doguwa ba wannan hadisin mutum da sun ruwaito shi man da abu da buhari da musulun da sun da nasa'i sun ruwaito shi an kawo daga abin musul ashari Allah kare ta a gare shi abu musul ashari ya ce na ji wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ya kula yana cewa ita tsakanin a ce liman ya zauna ne wato har zuwa a gaba sallah wannan hadisi shi ne wanda aka ce ya ayyana lokacin ya abu da muslim da abu da tirmidhi ya surwaito wannan hadisin lafazin shi tirmidhi akwai a ranar juma'a ya sha bawa ba roƙon Allah wani a bakinta sai ko ubangiji ya bashi suka ce ya rasulullahi wata sa'a ce ita sai ba za na sallallahu alaihi wasallam ce yayin da aka tsaye da sallah haɗi zuwa a yi sallama ya an karɓi daga jabiru Allah kare ta a gare shi ya karɓo daga manzo sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya ce ranar juma'a sa'a sa'o'i goma sha biyu ne wannan ne hadisin da yake nuna cewa sa'a ce falakiyya kenan wancan guda biyun ko suna nuna cewa sa'a ce zamaniya a cikin su akwai sa'a daya ba a samun musulmi da zai roƙi Allah wani abu sai ko ubangiji azza wa jalla ya ba shi wannan abu ku neme ta a ƙarshen sa'a bayan la'asar abu dawud da nasayi da hakim su suka rawaito hadisin ya inganta shi hakim ya kama daga abi huraira Allah kare da a gare shi ya kama daga annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace mafi fitin rana mafi fitin yinin da rana ta fito a ciki shine ranar juma'a a wannan rana aka halitta annabi adam a wannan rana aka shiga da shi aljanna a wannan ranar ne aka sauka da shi daga aljanna akwai wata sa'a a ciki da ba da za a yi bawa musulmi ya dace da wannan sa'ar yana addu'a yana roƙon Allah wani abu sai ko Allah ya ba shi wannan abin da ya roƙa abu huraira ya ce ina game da abdulhamid sanani na faɗa masa wannan hadisi sai ya ce ni na san wannan sa sai na ce to ka bani labari da ita mana wadatarin nan na biya alayya ka kai min ruwa mana a faɗa mu sai ce ai da bayan da asar ne haƙi zuwa rana ta faɗi a da ce ya ta za a ce bayan da asar ya shi kuma Allah ya ce bawa musulmi ba a dacewa da ita alhali yana sallah ko yana addu'a ai ko wannan sa'a ba a sallah a cikin ta ko dan da salamin yace a wasu ai da ba manzo Allah ai ya ce ashe manzo Allah bai ce ba wanda ya zauna yana sauraron sallah to ai kamar wanda yake cikin sallah ne yace gaskiya ne manzo Allah ya faɗa haka yace Abdullahi salamin yace to ai wannan ake nufi wannan ake nufi suwaye masu wannan ko ka zama abuta da rigo ne za a zauna ta zikiri har sai an sallama garba ana wajen domin da an zauna an zauna ni da niyyar a ambaci Allah kuma har sai an yi magarba a wajen ko yayin kaga su suka sami wannan ke da to da wahu tirmizi tirmizi ya rawaito wannan hadisin da abu dawuda da nasa'i wato ya ce wa ga sa'atihi mafi kaunar sawon ijaban nan a sa'atul akhira sa'a ta karshe daga faduwar rana aw yi wani ba da asiri ana sa'atul lati qabla al-ghurub ko ko a dauki cewa ba ba da asiri ba da asar bisa sa'a da take kafin faduwar rana a tsawon mutlaki ke nan musu rukayyade ba korere ne ya tsakanin hadisin ali musa da yadda za su zo nan gaba kai jiru a dan yayi ya zama wato ko hadisan da suka zo bayan sa don yiwa cewa wata juma'a sa'ar amsawar tana kasancewa a daidai sanda za a yi sallah wata juma'a kuma sai zamo dab da faduwar rana in mun tafi akan cewa wannan sa'a tana sassauyawa ne ya da nihi idan ku mun ce a ba ta sauyawa duk juma'a lokaci dace to a tafi a kan cewa ƙarshen sa'a ce ya fi rinjaye don na sun da suka zo suna cewa da kuma zama wata duk mutasilai ne da cewa an yi yanke da cewa marfu'ai ne akan haka mafi mafi yawan magabata da wanda suka zo daga baya duk suke imam shafi ya rinja da wannan da cewa ai damun ma sannan ne da ake cika ladan masu ibada wanda suka yi suna ibada tsawon yini abin da ya kamata mutum ya kokarin taron wannan tsara gara ce da gara a dukkan yinin duba a kowane safe domin ranar juma'a rana ce mai albarka rana ce mai girma ta saboda hadisin da imam ahmad ya ruwaito shugaban kwanuka mafificin kwanuka wurin allah shine ranar juma'a na fahati shine zartan wurin zartan tasowar rahama ta allah wanda yake ta zo a hadisin na fahatin akwai rahama da take tasowa ta allah cikin kwanukan zamani na'am kai kokarin taron wannan rahama akwai zantuka daban-daban maimaita a cikin ayyana wannan ranar mun kyale ta saboda ba dalilai a kai abin da yake nan dai ya wadatar da mu wal ajidina ta wadatar ga wanda suke masana da masu ibada masu su ta ibada to a musu bayani da su samu abin da za su rataye da shi su ta ibada suka ce ita ce ƙarshen sa'a kafin rana ta faɗi wato alwara abu dawo daga nasa'i a lissaru yawaitawa daga yin salati ga manzon sallallahu alaihi wasallama a ra'ayin juma'a da daren juma'a a kan lissari karancin yawaitawa salatu ne atin bin nahari mutum ya salati ga annabi ɗari uku a yini ya kama haka kuma da dare wasu kuskuta a dari uku da hamsin mafi yawaitawa ko lani hasilau ba karshe gare shi sai yau mai jima'ati abinda yasa aka ce an fi son a salati ga manzo Allah ranar juma'a ce kowace rana domin idan juma'a ka ne masa salati nan take ake nuna ma sai ranar da koko akan sami jinkiri daga sanda kai zuwa sanda za a nuna masa ya kama daga wasu ne autin Allah ya kare da a gare shi ya kama daga annabi sallallahu alaihi wasallama wanda Allah ce ranar juma'a suna daga mace cikin kwanukan ku a wannan rana aka mace annabi adam a wannan rana aka karbi ransa a ranar ne za a yi buta gaho a nan ne dai halitta a wannan ranar ne dai halitta za su so ne yasa ku yawaita min salati a yinin juma'a domin salatin ku za na nuna min suka ce ya rasulallahi ya ka za a nuna ma salatin da nake ma haramta alhali sannan ka da ya kamari sai da manzo Allah ya ce ai ubangiji azza wa jalla harama al-ardi an sadal anja ya hana kasa daga cin jikin annabawa jikunan annabawa abu dawuda ai fala ta kulu ha kasa ba ta cin jikin annabawa sai na a hayawan fi gururin domin su suna na rayuwa a kaburburan su lafazin nasa'i ubangiji ya haramta wa kasa ta ci jikin annabawa nan ga wajen zuwa cikin babu nubuwa a kitab nubuwa ga musulun manarku bi musa cewa na ce da annabi musa da wanda aka yi tsibayi da ni nan ga tudu gudaja yana tsaye yana sallah a kamarinsa wannan ya nuna mana ashe annabawa rayu ne a cikin gabarburansu marrafi da ibatin wa musa wa isa wani kashori fadihi iliya rayuwa barzahiyatan barzahiyya ya ta'abbaju ne da ita ne suke ibada tare kuma da cewa sannan sun wadata daga abinci ko abin sha sun zama kamar mala'iku a'a ko ko ta a ce ana ba su abincin da abin shan ya wato da ya dace da su yadda aya take nuna wa a shahidai wala ta sanar da lazina mutu lafi sabi lila wata mana inda rabbihim yau zago abu dawo da nasari ne sun rawaito wannan hadisin an ga daga nan hadi arfa ya kama daga nan sallallahu alaihi wasallam manzo Allah da ku yi ta salati gare ni yin juma'a ni ana isan ina ji wani shafi'i da ibn majah su suka rawaito wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya fi kusa a cikin ku da ni a cikin aljanna wanda duk a cikin ku ya fi kusa da ni a aljanna shine wanda ya fi ku yawan salati gare ni Allah ku yawaita salati gare ni a dare mai haske da yini mai haske dare mai haske daren juma'a yini mai haske yini juma'a shafi biyar shafi ya bai ta wannan hadisin da bai haje to Allah shi ne da sani alhamdulillah sun tattala alhadi ashara